إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau goma sha shida ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau biyar ne ga watan uku lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida. Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin masallacin Mus'ab bin Umar da ke unguwar kofar gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin sauraron ma'anonin Alkur'ani cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama tare da ƙarin bayani na Sheikh Abubakar Aliyu Albami Idahil Ma'ani ala Raddul Azhan ila Ma'anil Qur'an shi ma muna masa addu'a Allah ya haskaka rayuwarsa ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi. Muna karatu cikin suratul Baqara jiya mun ajiye karatu aya ta 203 yau za mu tashi aya ta 204 daidai Allah madaukin sarki ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الكتاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Can da ka ce fa hasbuhu jahannama sai ka ce min. Na'am. Wa ba'da an bayyana ta'ala ba'dul ahkam ad-diniyya wal ijtima'iyya. Bayan Allah madaukin sarki ya bayyana hukunce-hukunce na addini da kuma na zamantakewa. Akaza bi zikirin nasi bi mawa'ibin qima liyazdadu biha tamassukan bidini sai kuma ya fara wato bayani wa'azi a mutane tunatas da mutane da wa'azi wanda yake mai daraja don me don ya sa mutanen su ƙara riko da addininsu faƙasamahum ismaini sai ya kasa mutane kashi biyu fi sulokihim wajen tsarinsu faminhum almunafik daga ciki akwai munafikai alladhi yuzhiru al-islam bil lisan wanda suka bayyana musulunci a harshe kuma suka boye kafirci a zuci wal da, da, fasikanci fi qalbihi a zuciyarsa wa minhum al-mu'min al-khalis fi imani daga cikin su akwai mu'mini tsantsa a cikin imanin su wanda suke gabatar da Allah da manzansa akan sha'awowin ransu da san zuciyarsu fa bada ta'ala bin nau'il awwal sai Allah madaukin sarki ya fara da nau'i na farko faƙala ya ce, Wa minan nasi akwai daga cikin mutane, man yi ujibuka ƙauluhu fil hayatid duniya, wanda maganganunsu, maganganun, maganganunsu a rayuwar duniya za su birge ka za su baka sha'awa. Sana da awa cewa su mumune ne masu imani ne, wa annahu muhibbul lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna rai cewa suna son annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ƙarya suke yi a iya baki ne kawai na'am saboda haka wala yu'jibuka fil akhirah amma alahira ba za su birge ka ba li mukhalafatihi li i'tiqadihi saboda sun sabawa abin da suka kudirce a zuciyarsu kamar yadda Allah madaukin sarki yace لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون تاسي ترنسوا سنة cewa wai suna rantsewa da Allah da sun sami iko da sun fita tare da kai eh su ma a fafata da su amma Allah maɗaukin sarki ya sani cewa su fa maƙaryata ne ba za su fita ba kuma Allah maɗaukin sarki ya ce yawma yaqulul munafiquna ranar da munafikai za su faɗa maza wal munafiqatu da munafikai mata lil ladina amanu za su faɗa waɗanda suka yi imani lil ladina amanu dhuruna naqata bismin nurikum ku dan jira mu kaɗan mu dosa na hasken ku ilar ji'u wara'akum sai a ce da su ku koma baya faltamisu nura ku je ku lalumo hasken a can baya ana nufin duniya sai su dauka wai da gaske ne in suka juya za su lalumo hasken sai su juya faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab suna juyawa sai a buga katanga tsakaninsu yawa in aka buga katanga aka sanya katanga aka tare su ta can bayan ta, bayan katangar rahama ne wajen masu imani ta yadda su yake daura da su kuma azaba ce yunadunahum sai su ringa kiransu da ƙarfi alam nakum ma'akum bamu kasance tare da ku bane ko da yaushe muna tare da ku qalu bala masu imani su ce haka ne walakin na kun fatantum an fusakun sai dai ko kun jarrabu kawunanku ne wata rabbastun kun zauna kun ƙi fita jihadi kun zauna kun ƙi yin abin da ya dace waratabtum kuna kokonto kuna shakka wa garratkumul amani burace burace suka rude ku hatta jaa amrullahi har al'amarin Allah ya zo wa garrakum billahi al-garur wato ya rude ku daga Allah wato me rudi kuka ruɗu da wannan rayuwar duniya, kuka zauna kuka shantake. Wa yi suna rantsewa da Allah, alama fi ƙalbihi, abin da ke cikin zukatansu, ai ya halifu billahi suna rantsewa da Allah, anna ma fi ƙalbihi muwafiƙun liƙaulihi, wai abin da ke cikin zuciyarsu ya dace da abin da suke faɗa, alhali ƙarya suke. Au an ya ƙula ko kuma suna cewa, Allahu ya shahadu anna ma fi kalbi muwafiqun liqauli liqauli wai Allah ya sani abin da yake zukatansu ya dace da abin da suke faɗa a fili walhal alhali kuma wa huwa aladdul khisa su masu tsananin husuma ne shadidul husuma laka wali atba'ika masu tsananin husuma ne akai da kuma mabiyanka li'adawatihi laka saboda adawarsu da suke da kai mithlu akhnas bin shariq kana munafiqan munafiki ne hulul cikin ayyukanka akhadathu al-izzatu sai girman kai ya kama shi eh sai girman kai ya kama shi ala amal alal amali akan aikin da yake aikata bil ithmi da zinubi allazi umira bi taqwallah wanda aka umarce shi da yaji tsoron Allah to wanda wannan ita ce dabi'arsa fa hasbuhu ay kafihi jahannam jahannama ta ishe shi nan ne makomarsa wala bi'sal mihad tir da jahannama a matsayin shimfida alfirashiya thumma zakara ta'ala nau'u thani sannan sai Allah ya ambaci nau'i na biyu wa huwa almu'minu sadiq shine mai imani kuma mai imani na gaskiya fi imani cikin imaninsa idhi yuwafiq qawluhu ma fi qalbihi abinda ke cikin zuciyarsa ya dace da abinda ke harshensa kaga shi munafiki annabi Musa a harshe fir'auna a baki shine munafiki abinda yake faɗa a harshe ba daidai bane da abinda ke cikin zuciyarsa ba ƙarya yake yi wato ya bayyana imani a harshe kamar yadda su asalin munafukai Abdullahi bin Ubay bin Salul farkon munafurci wato ga yadda ya fara an ba an yi ittifaki gaba daya mutanen Aus da Khazraj mutanen Madina manya-manyan kabilun nan duk sun yi ittifaki cewa za a naɗa Abdullahi bin Ubay bin Salul shine sarki a Madina. A kowa ya yadda, har an sa ranar naɗi ana ta shirye-shirye, kwatsam sai manzan Allah ya yi hijira, sallallahu Alaihi wasallam ya dawo garin Madina. To, ya kaga dole naɗi ya fasa ko? To, wannan jin haushin an fasa naɗashin, yaya wani zai zo ya ƙwace masa mulki to shi ne ya shawara yana da mabiya kuma da yawa ya ce kun ga mu shiga addinin nan da baki sai mu ringa musu zagon ƙasa muna musu zagon ƙasa to abin da ya faru kenan suka shiga addinin da baki suka ringa zagon ƙasa suna haɗa kai da da Yahudawa don a cuci musulunci, suna fidda sirru na musulmai. Wannan shi ne dalilin da ya faru. Da Allah ya sa ya yi imani na gaskiya, to da anan ɗin ma'ai zai samu matsayi, da girmansa ba zai faɗi ba. To, amma da yake Allah ya hukunta, ya ƙaddara sai dole sai ya yi wannan ɗabi'a ta munafurcin sai ya shiga cikin wuta shi ya sa Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara haka amma wani ikon Allah kuma a cikin ‘ya'yansa akwai abdullahi bin ubay bin salul shi kuma mumuni ne ba munafiki ba shi abdullahi bin ubay bin salul ɗin ya shirya maƙarƙashiya a addinin musulunci ba adadi daga wannan sai wannan lokacin da ya rasu ɗansa abdullahi bin ubay bin salul ya zo ya ce ya rasulallah ina so ka bani rigar kan masalik kafan ya ce af'alu zan aikata ina so ka yi masa sallah ya ce to lokacin da zai yi masa sallah an fito da shi sayyidina umar ya ce a tu salli alaihi ya rasulallah yanzu za ka yi masa sallah huwa alladhi qala kadhafa لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى هو الذي فعل كذا هو الذي فعل كذا shine fa ya aikata kaza yana ta lissafo masa manzon Allah ya ce inni khayyartu an bani zabe ne khayyarana Allah ubangiji na ya ban zabe ka nema musu gafara ko kada ka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra falay yaghfir Allah lahum da za ka nema musu gafar a sau malala gashin tinkiya da ɗaya Allah ba zai gafarta musu ba. Saboda haka sai ya yi sallah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Kafin ya bar wajen sallar, sai Allah maɗaukin sarki ya turo mala'ika Jibril da wahayi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taɓum ala ƙabari. innahum kafaru billahi wa matu wa fasiqun kada ka kuma sake yin sallah a wani da ya mutu a cikin su har abada kuma kar ka tsaya a kabarinsa dan ya mutu innahum kafaru billahi sun kafircewa Allah wa matuwahum fasiqun sun mutu suna ba sa yi wa Allah biyayya to wannan yana daga cikin muwafaqati Umar Umar yake cewa na dace da ubangiji na sau uku amma da aka tattara ruwayoyi yadda sayyidina Umar ya dace da ubangijinsa ya kai sau goma sha takwas idan ya fahimci abu sai Allah ya tabbatar da wannan abin a matsayin doka ko hukunci sayyidina Umar to saboda haka wannan shine farkon munafurci to sai ya sami ɗan tawaga da yawa wanda suke taiwa akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Huzaifatu bin al-Yaman dukkan munafikan Madina yace wane munafiki ne wane munafiki ne ya ringa lissafawa to mutum ya ji tsoron munafurci dan munafurci yafi kafirci yafi kafirci domin munafiki shi yana ƙarƙashin wuta shine a can ƙarƙashi kafiri ma a saman sa yake duk kuma azaba za su sha Allah ya ce inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tara munafikai da kafirai a cikin wutar jahannama gaba daya to Allah ya tsare mu daga munafurci to wannan shine ya gutsuro mana kaɗan daga cikin siffofin munafukai akwai sauran siffofin suna nan a cikin suratul tauba da suratul munafiqun da sauransu da su ahzab to Allah madaukakin sarki sai ya ce ka karanta wa minan nasi ma wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashri nafsahu ibtiga a mardatillah akwai wanda yake sai da ransa don neman yardar Allah Allah ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yi ciniki ya sai rayukan mu'minai da dukiyoyinsu dami suna da aljanna to kaje to akwai wanda yake sayar da ransa don neman yardar Allah don ya samu aljanna shi sa Allah ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahaba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila daga cikin mu'mine akwai mazaje sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskata alƙawarin da Allah ya yi musu faminhum man qada nahabahu daga cikin su akwai wanda bukatarsa ta biya wa minhum man yantazir akwai wanda yake sauraro wa ma baddalo ta bidila ba su musanyawa ba ba su musanyawa ba ba su musanya ba musanyawa suna nan akan bakasu ta imani da kuma aiki to Allah madaukin sarki yake cewa eh dan neman yaddar Allah misal suhaibur rumi irin su suhaibur rumi suhaibur rumi hijira zai daga makka zuwa madina mushirkai suka cutar da shi suka kama shi sai ya ce musu idan na nuna muku inda dukiyata take shikenan ورد في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك إن هذه الآية نزلت في سهيب بن سنان الرومي wannan aya ta sauka ne a irin su Suhaibu bin Sinan Rumi ya ce ka duba tafsirin ibn kathir mujalladi na ɗaya shafi na 421 wa fihi qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce wa anas wa sa'id bin al-musayyib da sa'id bin musayyib wa abu uthman annahdi wa ikrima wa jama'a ay annaha nazalat fi suhayb bin sinan ar-rumi duk waɗannan malaman suka ce ta sauka ne wannan ayar akan suhayb bin sinan ar-rumi suka kama shi ya hau kan bishiya ya ce musu kun san dai ni ƙwararren maharbi ne kafin ku kashe ni duk kibiyoyin da suke hannuna sai na kashe adadinku adadin kibiyoyin don duk wanda na saita sai na same shi kuma sai na kashe shi sai ya ce musu to amma dai yanzu idan na gwada muku inda dukiyata take a makka za ku kyale ni na tafi suka ce eh sai ce to ku je waje kaza waje kaza ku yi kaza ku yi kaza za ku ga dukiyata a nan na ɓoye ta shikenan suka bar shi suka je suka ɗauki dukiya shi kuma ya tafi kaga wa minan nasi man yashri nafsahu butiga mardatillah daga cikin mutane akwai wanda suke sai da ransu da dukiyarsu ma dan neman yardar Allah wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji ta'ala mai tausasawa ne ga bayi Allah ka tausasa mana haifu arshadahum lima fihi ridahu ta yadda ya nusar da su zuwa ga abin da yake akwai yardarsa a ciki waje alalahumun na'imud da'im ya sanya musu ni'ima madawwamiya ya sanya musu ni'ima madawwamiya shine qala Allah ta'ala yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijinsu yana musu albisha yana musu bishara da rahama daga gare shi wa ridwanin da kuma yadda wa jannatin lahum da aljanna a gare su fiha na'imun muqim suna cikin ni'ima ta zama khalidina fiha madawamiya kenan za su dawama a cikinta abadan har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle a wajen Allah lada mai gwabi mai girma yake jaza'un ala alal amalil qalil wato sakamako ne akan dan aiki da suka yi dan kadan almunqati mai yankewa wala yukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji bangiji ta'ala ya ce ba Allah baya dora baya dora wa rai a cikin Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba millata abikum ibrahim wannan shine hanyar babanku annabi ibrahim ubangiji ta'ala ce li yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wanda yake da wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa ومن قدر عليه رزقه wanda aka kuntata masa arzikinsa falyunfiq mimma ataahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah baya dora wa rai sai abin da ya bata sai yaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannan Allah zai sanya sauki bayan kunci thumma jama'a ta'ala almuslimina walmu'minina sannan Allah madaukin sarki ya tara musulmai da mumunai minhum musulmai da mumunai minhum daga cikinsu wal munafiqina da munafikai wa khatabahum bi sifatil iman sai musu magana da siffa ta imani allati yad'unaha wanda yake kiran su faqala sai Allah ya ce ko saura
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba daya ku shiga karku 50-50 ku shiga cikin musulunci gaba daya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi zambiya ta shaytan ay turuqu shaytan kada ku bi hanyar shaytan ay tazyinihi bitafriqi kar ku buƙa wace kawacen shaytan eh nazala fi abdullahi bin salam wannan ta sauka ne akan Abdullah bin Salam wa ashabuhu Abdullah bin Salam wato babban malami ne na Yahudawa da kuma sahabbansa yace lam adid shay'an thabitan fi dhalika ban samu wani abu tabbatacce a cikin haka ban jimala wa akhraja ibn al-munzir an ash-sha'bi qawluhu ma nazala fi Abdullah bin Salam shay'un min al-qur'ani انظر وقال ابن كثير في تفسيره يقول تعالى آمرا عباده عباده المؤمنين إيه المصدقين برسوله Allah madaukin sarki yana faɗa yana umartan bayinsa mu'minai masu gaskata manzansa an ya'khudhu bi jami'a oral islam su riko da dukkan igiyar musulunci wa shara'i'ahu da shari'o'insa wal amalu bi jami'i awamirihi su aiki da dukkan umarni wa tarku jami'i zawajirihi su bar duk abin da aka tsawatar mastata'u min dalika gwargwadon abin da za su iya akan haka badal islam lamma azimus sabt wato bayan sun musulunta yayin da suke girmama ranar asabar kun san yahudawa suna girmama ranar asabar suka ce da Allah ya halitta a cikin kwanaki shida sai ya futa ranar asabar sai suka riƙi wannan ranar ranar hutu Allah kuma maɗaukin sarki sai ce Allah ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwana shida sai ya ce wa ma masana min lugub babu wata gajiya da ta shafe mu shine aka samu wani gardi wani gardi mai gardama shiga aljanna kenan shi wannan gardin da aka same shi sai ya iktibasi yayi bankama da girman kai sai ya ce ya rubuta Kur'ani a kwana shida sai ya nuna yatsinsa yana cewa mamma masana min lugo kuma kuma kuma gajiya bata same mu ba nan take sai Allah ya fille yatsin nasa yatsun sai suka cire saboda shi yana so ya gwada kansa da ya hada kansa da Allah ne yawa shi yasa yawanci suke zama ƴan kalakato saboda sun san Qur'ani bakin suka sani amma ba su san farin ba wato fassarar ba su santa ba suna karatu ne ba san ma me suke faɗa ba yawa to kaga babu shauƙin Qur'anin a ciki babu zauƙin sa to Allah maɗaukin sarki ya tsarkaka a ce ya gaji ya gajiya a'a shi Allah maɗaukin sarki al'amarinsa in yace kun sai kasance sai ta kasancewa to saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ko shine suke cewa wai sai yake suka girmama asabar suna girmama asabar din ne saboda wai Allah madaukin sarki ya ya futa a cikin ranar asabar saboda haka sai suke barin aiki a cikin ranar asabar wa fi zalika a cikin haka kuma mukhalifatul shara'il islam akwai saba wa shari'o'in musulunci wala yusaddiqul imanu illa bittiba'i jami'i shara'i'ahu babu abin da zai gaskata imani sai dai mutum ya bi dukkan shari'o'insa wa tarkuma siwaha da barin duk abin da ba shi ba innahu yadda sha'anin da lamarin yake shi shedan kenan lakum aduwwun mubin a gare ku maki ne mabayyani bayyinul adawa mai bayyana iyayya a gare ku fa in zalaltum eh aymiltum anid dukhul fi jami'i idan kuka bauɗe kuka karkace daga kin shiga cikin musulunci gaba daya min ba'da ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku ala annahu haq cewa musulunci ne gaskiya to fa'alamu anna Allah azizun ku sani Allah fa mabuwayi ne la ya'jizuhu shay'un babu wani abin da yake gagarar Allah eh intiqamuhu minkum babu abin da yake gagaran Allah ya masa hukunci hakimun fi sun'ihi kuma mai hikima ne cikin abin da ya san'anta hal yanzuruna ay yantaziruna tarikuna ad-dukhul fihi shin masu kin shiga addinin musulunci gaba ɗaya mi suke sauraro ne illa an ya atiyahumullahu wai suna sauraron Allah ya zo musu ya atillahu min al-ghamami wato Allah ya zo musu cikin gajimare waja'a rabbuka waƙila ya ati au ya ati amurin rabbika ko kuma al'amarin Ubangijinka ya zo, ai, azabuhu ita ce azabarsa, au haqiqatu maji'ihi ta'ala ko kuma shi Allah da kansa ya zo fi zulalin a cikin wato inuwa minal gamami na gajimare ai as-sahab wal mala'ikatu da mala'iku wa qudiyal amru sai a yanke al'amari al'amari ya cika ai tamma amru halakihim al'amarin wato halakar da su ya cika wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mai da al'amura wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake mai da al'amura fil akhira alahira fayujazi alaiha sai sakayya akai to ina ga anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا الله كسوكر من دزمن لا فيها cikin kasar mu Najeriya Allah ka saukar mana da zaman lafiya cikin arewacin Najeriya, Allah ka saukar mana da zaman lafiya cikin jihar mu ta Bauchi, Allah ka saukar mana da zaman lafiya cikin yankin mu na Katago, Allah ka saukar mana da zaman lafiya cikin garin mu na Azare da unguwannin mu da gidajen mu. Ya Allah duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa. Duk abin da muke fata Allah ya Allah madaukin sarki ka janyo mana da shi, ka sauƙaƙa mana shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. بارك على محمد وعلى آل محمد وما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين